akan abin da ya shafi alaƙar alƙur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kafin nan za mu maraba da dukkan yan uwa da suke nan musamman iyayenmu kuma malamanmu waɗanda suke rufa mana baya a koda yaushe kamar su a karmakallahu malam Ismail Hussaini da kuma Imam Malam Mustapha da Malam Lawal Barau da da bayan nan akwai Imam Habib Muhammad da Malam Muhammad Hussaini da David Kai ba zan ba iya kira da abin da ya yi yawa kawai ba zai ya yi barka da yawa akwai da fito da kuma da rashin adalci na jihar Kaduna wannan ya haya. to gare sauran yan uwa a yi haƙuri ba zai ke lissafa wa duka ba abin yayi yawa yawa to malamin mu yau insha Allah ba ta da ɓata lokaci ba wanda zai gabatar da karatu ta yi kira waɗansu ba ne a gidansu waɗansu kuma sun sani wato daga Yusuf Musa Inuwa a ɗan daga cikin bayani game da shi ba su ta yi kana tambaya ba shi ne asalin mutumin garin su kawai kuma ya yi karatun shi tun daga ƙasa har zuwa sama ya yi karatu a makarantar albayan da ke jos sannan kuma ya wuce ƙasar sudan inda ya karatu tun daga biginin farko har zuwa na uku wannan shi ne kaɗan daga cikin tsarin malam a tafiya kuma a yanzu haka yana zaune a ganin samun haka yau so ba tare da ɓata lokaci ba zan miƙa wannan abin magana zuwa gare shi domin na wanda idan an kafa a nan ana ɗauka da sai na gama zan faɗa. To bayan ya kammala insha Allah tare da ni akwai ɗan uwa nan malam Zubairu shi ne zai kasance mai tare da kuma bayan an kammala insha Allah. Malam Zubairu Umar Sani Gani insha Allah shi ne zai gabatar da tarihi bayan an kammala. Akar masallahu bakar da.
Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده إلى أربعين دبقين watan takwas ne ko? ah watan bakwai o an yi sun a sawa da daga wannan watan sai ramadana ko eh gaskiya ne to 28 ga watan bakwai shekara 1447 hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa garin Madina wanda ya daidai da 18 ga watan ɗaya shekara 2026 Allah ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka a wannan rana mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka tare da 'yan uwa da malamai da iyaye masu albarka. Allah ka haɗa mu da albarkan wannan lokaci. Ba don komai ba sai don gabatar da muhabara da ta ƙunshi musulunci. Me yasa na ce musulunci? Alkitabu wa sunna shine mene? Shine musulunci, shine ruhin musulunci. Shi yasa taken ahlus sunna alkitabu والسنة على فهم سلف صالح الأمة متاكين إزالة الكتاب والسنة على فهم سلف صالح الأمة أكن يكو باكبا باتاكين وانشاننك با الطريقة التجانية على فهم سيدة إبراهيم الإنياسية هكذا يكو باكبا فسبي ذاك مو الكتاب والسنة زي مدنة أكن للتاف الله بسنة المنظور صلى الله عليه وسلم shi ya sa muka kira sa magana akan musulunci musulunci ne gaba ɗaya in ka ɗauke mana littafi mana ka ɗauke mana musulunci ba tare da bata lokaci ba wannan muhabara na raba ta gabbai gabbai kamar guda shida ko bakwai domin in samu sauƙin isar muku da saƙon na ɗaya almuqaddima na biyu mafhumul wahyayyi me ake nufi da alkitab was sunna na uku علاقة السنة النبوية المطهرة بالقرآن المتلو المطهر نهد شين واتو وجه الشبه بين الدين التجاني ودين المسسك القرآني كما يدعي نجب shine al-mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wa sallam wa dalailuhu an-nabawi ala masussuka id annahu akhbara rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam bi maji'i bitawsifi wal isharati la bizati wat ta'yin an fahimta na kusa da ƙarshe ko na ƙarshe at-tahaddiyatul mursalah السائقة المعجزة إلى مسسك وأعوانه ‘Yan uwana ku biyo ni a hankali Allah ya mun dace da gamdakatar a kan ɗan ba da gudunmawa a kan wannan, duka kowane gaba yana buƙatar lokaci mai yawa, amma kuma babu lokacin, za a yi haƙuri da abin da za a ji. Da Hausa, na ce na farko al-muqaddima, na biyu menene al-Qur'ani menene sunna, na uku na tsallake wani mai mahimmanci. Alƙur'anu riwaya kama anna sunnata riwaya. Alƙur'ani riwaya ne, kamar yadda da ni da ku ahalu suna mun yadda hadisan manzon Allah menene riwaya ne. Baban mu shef ya haddace hadisai da yawa, ya wari gari kawai ya ji hadisai ne akan shi. Yana da mene? Ku ce malami, malamin shi na da mene? Malamin shi na da mene? Malamin shi na da mene? Har zuwa wa. duk wanda yake wannan zindiki ne in ka kora wannan to dole ka kora alqur'ani ina ma na abdullahi husayn shugaban wannan tafiya Allah ya bashi alqur'ani ko bai bashi ba dare ɗaya ji shi da qur'ani ya koya a wajen wa malami ko shi ma wancan in ka ki wannan ka ki wannan an fahimta da kyau tamam na gaba shi ne alaƙar sunna da alqur'ani me alaƙar su suna iya rabuwa wani gudunmawa kowanne yake ba mu kowanne na gaba fuskan kamanceceniya tsakanin masussuka da addinin tijjaniya ta ɓangaren a karɓa ko a jefar ta ɓangaren tarihi an fahimta da kyau na ƙarshe shine ƙalubale da za a aika masu tsawa tsawon ƙalubale zuwa ga masussuka da magoya bayansa in ya so ya iya amsawa har kiyama ta shi ba zai amsa ba alhamdulillah muqaddima mun yi ta amma a gurguje Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya halitta halitta ya halitta dan adam dukkan halittu ya sauke musu nauyin su shiga aljanna ko su shiga wuta sai mutum da aljani haka ne tunda ko ya halitta mutum kuma ya halicci makomansu ko wuta ko aljanna Allah ka sa mu da cikin ahalin janna Allah ka raba mu da wuta ko da da sakan ɗaya ne ko san wuta tenuwa tenuwa ne Allah ya kare mu Allah ya tsare Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa bai bar mu kara zuba ba yi aiki da tunaninka wannan ya aiki da tunanin shi wannan ya ce ina ganin nan ne hanyar shiga aljanna wannan ya ce ina ganin nan ne hanyar shiga aljanna sai aka aiko maka wane manzanni رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة بعد الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة هكذا Allah ya aiko manzanni domin kar ni da kai mu riƙe hujja a gabar Allah a gaban Allah mu ji cewa dan me zai azabtar da mu Allah ya tsare ana tafiya yau da kullun yau da kullun ana aiko annabawa ana aiko annabawa har aka zo kan annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya nusantar da mu ya nuna mana hanyar daidai ya nuna akan mu bi ya nuna mana hanyar mummuna akan mu kauce masa aka saukar masa da alqur'ani sannan kuma ake ba sa sunnoni da hikima daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka ya rage mun da kai faman ittaba hudaya فلا يضل ومن أعرض عن ذكري فإن له وسنحشره يوم القيامة ونحشر يوم القيامة أعمى har aka zo wannan lokaci To tun da haka ne sai aka fara samun ƙalubale. Dama mutane an yi su gida biyu, shaƙiyun wa sa'id, Allah ka sa mana cikin su ada'u. Su wayancan ashiyawu ba za su bar hanyar kowa ya shiga ya tafi lami lafiya ba, tunda Allah ya yi alkawari sai an cika wuta da mene da mutane. Saboda haka sai aka fara samun ƙalubale da wafta da wawaso da ƙugiyoyi da ake sawa don alakata hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama ko ba hadisan manzon Allah ne a gaban su ba an sun gama da hadisan manzon Allah su koma wajen alqur'ani mai girma wannan shine a takaice muqaddimun me ake nufi da wahyaini sune alkitabu was sunna littafin Allah da kuma sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama littafin Allah shine alqur'ani shine alqur'ani ma'anan alƙur'ani daga masdaru ƙara'a ya ƙara'u ƙira'atan wa ƙur'anin ala wazini fu'lan ala wazini fu'lan wannan a yaren larabci kenan yana nufi abbanmu wal jam'u a haɗa abu guri guda shine ma'anan alƙur'an an fahimta da kyau amma a yare na musulunci a yare na shari'a a yare na wanda aka aiko manzo sallallahu alaihi wa sallama da shi alƙur'ani shine kalamullahi tabaraka wa ta'ala al-mu'jiz al-munazzal ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam biwasitati jibril al-muta'abbad bi tilawati al-manqul ilayna bit tawatur بين دفتي المصحف من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وأن شيء القرآن أمنا ذنتي والقرآن littafi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana, maganar Allah ne, ba halittan Allah ba ne, shi ne Al'ur'ani, ba halittan Allah ba ne. Maganar da Allah ya a cikin littafinsa kaga banda maganar da ya ɓoye makansa, akwai maganganu tari da Allah ya ɓoye makansa bai faɗa ba a cikin littafi. Kullau kana al-bahru midadan kalimatu rabbi lanafidan qabla an tanfada kalimatu ولو جئنا بمثله saboda haka daga cikin maganganun Allah wannan tsakurowa akai alqur'ani shine yake so ya zama na constitution na rayuwa mu yi rayuwa mai daɗi mu mutu mu bauta wa Allah mu shiga aljanna insha Allah saboda haka shine maganar Allah kuma almu'jiz wanda an kalubalanci duk duniya su kawo irin shi sun kasa kullu in jitama'atul ins wal jinn على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا دا متاني دا الجنون أولهم وآخرهم إنسهم وجنهم كبيرهم وصغيرهم كافرهم ومسلمهم da za su haɗu gaba ɗaya su kawo irin wannan alƙur'ani ba za su iya kawo irin shi ba. Sun iya? Ba su iya ba. Da ƙarshe da suka kasa an ba su sauƙi ko ba su sauƙi ba. an ba su sauki aka ce su kawo mene sura sura a kafin sura ashiru ashiru suwarin muftarayat am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithli muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin daga karshe suka kasa surori guda goma sannan aka buƙaci su kawo sura nawa sura ɗaya sun iya ba su iya ba shine al-mu'jiz ya gagari kowa a duniya sai da aka yadda ba maganan kowa ba ne maganan waye maganan Allah ne saboda haka al-mu'jiz al-munazzal ala rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama tunda Allah aka annabi Allah tabaraka ta'ala ya saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama ne an cire wa littafi at-taura haka ne an cire wanne zabura an cire injila an cire suhufi duka littafan an cire su ma'ana alqur'ani shi aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wa sallama biwasitati jibril ta hanyar wa ta hanyar mala'ika jibril shine Allah ya wakilta sai ya zo mai kawo wahayi mala'ika jibril Allah ya wakilta sai ya zo mai kawo wahayi Allah tabaraka wa ta'ala ya wakilta mala'iku kowanne da aikinsa wani zubar da ruwan sama wani fitar da tsirrai wani ɗaukar rai wani hura rai wani wani kowa da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wakilta shi dan yayi wasu kuma duk rana za a halarci dubu saba'in suna baitul ma'mur suna dawafi in suka shiga kuma ba sa dawowa wannan ya kika ka gane buwayar Allah tabaraka wa ta'ala المتعبد بتلاوتي القرآن أنا بوتا بوتر الله دشي وجن كرن تاك سالني لا دا وجن كي سلا دشي wannan shine alqur'ani duk wani littafi da ba shi ba in kai aiki da abin da yake ciki ne zaka same ne lada amma harafi din alqur'ani lada ne saboda haka almanqulu ilaina bitawatur ya zo mana daga wani daga wani daga wani har zuwa wajen wanda suka rubuta shi sannan kuma jam'un an jam'i tahilu tawatu'uhum wa tawafuquhum alal kadhibi bayyuwa a ce sun haɗu gaba ɗaya sun haɗa kai sun yi ƙarya shine hanyar da alqur'ani ya zo mana ta hanyarsa sannan shine dai wannan wanda ke tsakanin littafi bango guda biyu bangon fatiha da bangon nasi shine wannan alqur'anin namu da muke da shi mun ji ma'anar alƙur'ani alƙur'ani yana da surori ɗari da goma sha hudu akwai surorin makka akwai surorin madina akwai surori tamanin da biyu ala khilaf na makka akwai surori ishirin ala khilaf na madina akwai ragowar da aka samu saɓani an yi tunanin surorin makka ne ko surorin madina alƙur'ani an saukar da shi a bisa shekaru ashirin da uku, sha uku a Makka goma a Madina. Malamai sun yi karatu sun rubuta sun naƙalto mana sun killace su an likinta mana alƙur'ani har an san wato ayoyin da suka sauka wato a lokacin da ake zaman gida da ayoyin da suka sauka a lokacin tafiya. An san ayoyin da suka sauka a lokacin zafi, an san ayoyin da suka sauka a lokacin sanyi. An san ayoyin da suka sauka da dalili, an san ayoyin da suka sauka haka kawai Allah ya shar'anta shari'arsa an san ayoyi ga su nan birji kowanne an killace su an sani kaɗan daga cikin ayoyin da suka sauka a cikin zafi Umar ibn Khattab yake cewa ina yawan bibiyan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa min menene gadan kalala wace ce kalala wane ne kalala waye kalala shine wanda la usula lahu wa la far'a lahu ba asali ba uwa ba uba ya rasu ko ba ‘ya'ya ya rasu, saboda haka daga ‘yan uwa sai wasu daban su ne kalala. Umar Annabi sallallahu ya ce ma Umar bin Khattab ya ishe ka wancan suran da aka sauke ta a cikin zafi da take ƙarshen suratul nisa'i wace take nan yas'alunaka ay yastabtunaka qul illahu yubtikum fil kalala kaga ya nuna maka kenan wace ce kalala ko kaga ya ishe ka ka gane cewa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ake gane tafsirin alƙur'ani sai da nuna maka aya da take sauka a cikin zafi ko sanyi ko tafiya ko ana gida an fahimta da kyau wannan shine alƙur'anin yan uwana sunna fa sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama ma'anan sunna ko ma'anan hadith a yare larabci shine aljadi wa huwa al-qayyibul qadim shine sabo ko kuma sabanin tsufa a yare larabci a yare na shari'ar mu in aka ce sunna ko aka ce hadisi ko aka ce khabar ko aka ce asar ko aka an fahimta ya zama shine ma nuqila min annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma udifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyya aw sifatin khulqiyya duk abin da aka nakalto ko aka jingina aka ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi to ko dai ya zama maganarsa innamal a'mal ko ya zama aikinsa sallu kama ra'aytumuni shi yasa wanda kike yake cewa wai a kawo masa rako'o'in azhar raka hudu ne shi ne sallu kama ra'aytumuni a sabai ba su gama Allah raka hudu yake yi ba shi ne ma'anar sallu kama ra'aytumuni usalli ko kuma takrir tabbatarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama ayi abu a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da kasancewar wannan abin ya dace shi ne ita ce sunna ta saririya ko a yi a wani waje daban a zo a ba manzo sallallahu alaihi wasallam labari in ya tabbatar da wannan abin shi kenan kamar mene kamar sahabin da suka tafiya bayan sun dawo sai suka ba manzo sallallahu alaihi wasallam labari cewa yana karanta musu duk sallah ko ina ya je karanta alqur'ani karshe sai ya dawo ya karanta qul huwallahu ahad sai manzo Allah labari Wani sallahu alaihi wa sallam ya ce to ku tambaye shi me yasa yake karanta haka sai bai saurin yanke fatawa ba. suka tambaye sa wannan sabon suka zo suka faɗa wa manzon Allah ya ce ni ina son ta ne saboda ta haɗa siffofin Allah tabaraka wa ta'ala sai manzon Allah ya tura sai ce ku je ku ce mishi Allah yana son sa kuma ya ba shi aljanna saboda haka ya shirya ko bai shirya ba to wannan sunna mai ce taqririya an yi an zo an ba manzon Allah labari ya tabbatar da ita sunna ta taririya a cikin zaman gida ko a gabansa shine an kawo mishi nama nama na damo sai manzo sallallahu alaihi wa sallam bai ci ba sai ya ce sabai ku ku ci sai suka ce to kai manzo Allah yace laysa min ta'ani qawmi baya cin abincin al'ada na ko ba haka bane zazzaga kuna da al'adan abinci ko ba ku da shi kanawa suna da shi tabbatawa suna da shi larabawa suna da shi in aka kawo maka abincin larabawa na to in ne saurin haka ne zai yi haka amma mu mun ci kuma har mun saba za ku ci farar shinkafa don gariya da miyan kalkashi to abu ne mai daɗi ni yanzu ina kan shi har na saba da al'adar nasu amma kaga wanda bai saba ba zai iya ci ba za ku iya cin taliya don gariya da siga a dafa taliya mai kyau a fara mata siga to har an saba mu mun saba to wannan su da'amun su ne abinci da zai laka dan annabi ya ce wannan ba al'ada na bane ya kore tunaninka kaga zai iya yiwa kenan wannan ba sabon abu bane to saboda haka sunna taqririya an ci damo a gaban manzon Allah ya tabbatar da ingancin shi ko da shi ne shi ba wannan sune sunna taqririya yan uwana hadisi akwai sahihi akwai da'ifi akwai hanyoyin da yazo akwai mutawatiri an fahimta mafi ingancin littafi a duniya mu ahlu sunna banda alqur'ani shine sahihul bukhari ba mun tsarkake shi daga kuskure bane kamar yadda aka tsallake wasu littattafai daga kuskure. Kun gwada tabin? Mene ne? Jawahirul ma'ani. Eh, jawahirul ma'ani. Jawahirul ma'ani ne. Littafi tsarkakakke na ‘yan ɗarika, an fahimta da kyau? To, saboda haka mu sayuwar Bukari duk duniya bayan Alƙur'ani ba mu da kamar shi. Amma ba mu ce bai yi kuskure ba. Aƙidan ahalin sunna duk abin da mutum ne daidai da maganan Allah da maganan manzon Allah za mu karɓe shi alal aini war ra'asi. komai nisancinmu da wannan bawan Allah. Idan ya saba mu Allah da manzon Allah za mu kyale shi komai kusancinmu da wannan bawan Allah. Wannan shi ne aƙidan ahalus sunnati wani jama'a. ‘Yan uwana, wannan ita ce gaba ta biyu daga cikin gaban da muke so yi magana a kai. Gaba ta uku, Alƙur'anu riwaya, kama annas sunnata riwaya. Alƙur'ani riwaya ne, kamar yadda suna take riwaya da ni da ku ahli suna dubban mu kai sabani cewa sunna riwaya bace haka ne ko ban samu sabani cewa alqur'ani riwaya bane haka ne zamu yi ne dan wa'anda aka ribace su wanda suka fada hannun yan sari wanda suka fada hannun yan sadaka yalla an fahimta to dan su zani wannan magana sahihul bukhari kamar da muka ce bayan alqur'ani ba mu da kaman shi yana ƙalubalantar Bukhari cewa ina ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bashi wannan Bukharin. Haka ne? Yana wannan ƙalubalen. Ina ya gan shi ya bashi. Sai mu ce bai ga annabi ba bai bashi ba. An kalli mu kwance. Tun da ayat Bukhari bai ga annabi ba. Haka ne ko ba haka ba? Ya aka yi Bukhari ya samo hadisan nan daga manzo sallallahu alaihi wa sallama shine Bukhari an haife shekara ɗari da casa'in da hudu. bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama in ka cire shekara goma manzon Allah bayan hijira da ya rasu a cikin ɗari casa'in da wuri kaga tamanin da ɗari da tamanin da hudu aka haifi Imam Bukhari bayan rasu manzo sallallahu alaihi wasallam mu mun yadda haka ne ko ba haka ba ya rasu shekara ɗari biyu da hamsin da shida bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama to abin tambaya a ka iya rubuta mana sahihul bukhari kace daga manzo sallallahu alaihi wasallama ne eh kwarai kuwa ga amsa ni bayan na taso na yi karatu, Bukhari kenan ko ya yi karatu a wajen malamansa, ba ‘yan ya ga mafarki ba ne ko kuma ya tashi ya ce ya ga annabi ƙuru da musu ba. Shi ya yi karatu ne, ya je wajen malamai, ya karanci hadisi, ya rubuta mana sahihul Bukhari, a cikin Bukhari akwai sanad tusa'i, akwai sanad sumani, akwai sanad suba'i, akwai sanad sudasi akwai sanad kumasi ruba'i sudasi an fahimta mafi karancin sanadin da bukari ya kai shi zuwa ga annabi mutum uku mafi yawan sanadin da bukari ya kai shi zuwa ga annabi mutum tara saboda haka bari mu ɗauki misali na mutum uku inda za ku gane yadda bukari ya rakanso wannan hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa sallama mun ce bukari yana jiya shekara ɗari casa'in da hudu ya rasu ɗari biyu da hamsin da shida ka tashi ne ka ƙur'ani hadisi akan ka bukari ya ce a'a na yi karatu ne a wajen wane ya ce a wajen malaminsa waye malaminsa ta wannan hadisin wanda yake da sanadi ne mutum uku za mu tsaya sai da mai tara za mu daɗe ne mutum uku ya ruwaito hadisi daga wajen malaminsa ana ce mishi makki ibnu ibrahim ibnu bashir al-badawi shi ne malaminsa ta wannan sanadi shi kuma wannan makki ibnu ibrahim ibnu bashir al-badawi an haife shi shekaran hijira ɗari da ashirin da shida an ji wannan ya rasu ɗari biyu da goma sha biyar mun fara zama da bukari a wannan hadisin daya a aha kai kuma akramaka Allahu malam makki ibnu ibrahim ibnu bashir al-balaqi a wajen wa ka ji wannan hadisin da kake faɗa wa bukari sai ya ce ya ji daga wajen malamin sa waye malamin sa ta wannan hadisin shine yazid ibnu abi ubay yazid ibnu abi ubay shi kuma yazid ibnu abi ubay ya rasu ne hijira na da shekara 147 mun ji malamin malamin bukari ta wannan hadisin mun fara warwarewa ko shi kuma wannan to ta ina ka ji da ka tabi'i ne baka ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce ni ma ba tashi ne na ji ba na karanta ne an koya min daga wajen ɗalibin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ne wane salamatu bunul akwa sahabin manzon Allah kuma sahabin manzon Allah ba ya ji daga wajen manzon Allah shi ya ji daga wajen wannan salamatu bin akwa salamatu bin akwa an yi ka eh an taba yin ka eh tarihin ka yau aka rasu shekara 74 bayan hijira ya rasu an fahimta aha waye malamin ka kai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne malamina wanda aka aiko shi zuwa ga mutane baki daya wanda aka saukar masa da alqur'ani wanda sai da ya shekara arba'in aka yi masa wahayi wanda ya shekara goma sha uku a makka sai hijira ya zo madina shekara goma ko zuwa sha ɗaya ya rasu shi ne malami na. Mun wura wannan shi buwan? Bukari da wanda bai ja wajen shi ba? Ya ji, ya ji, ya ji. Sanadin ya yanke? Akwai shi buwa? Yana rushe Maliku, Imamu Malik, Imamu Darin Hijira. Wanda ‘yan Afirka suke tukiyar Nasir, wanda ‘yan Tijjaniya suke bugan kirji suke cewa mu ‘yan Maliku ne, amma kuma wai suka biya rima a taki da aka musu da tare a kai su toci. Imamu Malik ya rushe mana Imamu Malik masussuka ya ce bai san shi ba kuma ƙarya ya manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan hanyar da muka faɗa na Bukhari ita ce hankirin kwatankwacinta na Maliku. Malik mafi girman sanadinsa da mafi karancin sanadinsa da mafi kyawun sanadinsa shi ne tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wa sallama mutum biyu. Mutum nawa? Mutum biyu. Imamu Malik an haife shi hijira na da shekara casa'in da uku. An rike? Ma'ana an kace shekara goma bayan hijira da rasuwar mu zara shekara tamanin da uku. Ya rasu shekara 179 ɗari da saba'in da tara ya rasu. Imamu Malik. An han ka riwanto mana muwadda ka rubuto mana hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa sallama. Masussuka ya ce ƙarya kake ina ka ga manzon Allah ka yarda ba ga manzon Allah ba amma kana da malamai. Ko ba haka bane? Malamin da sanadi ya fi kyau na Imamu Malik shine waye? An Malik an Nafi masha Allah Maula ibn Umar. An fahimta? Nafi'u malamin Maliku ne. Nafi'u al-Madani ibnu Abi Nu'aym shi kuma ya an haife shekara casa'in da biyar ko da shida a bisa saɓanin shekaru shekara ɗaya aka samu saɓani ko kai ma na samu saɓani a shekaru ko mama ta faɗa ba baya faɗa kai kuma ka faɗa sai da tun kaka suka na yaro ka tiri bana ganin shekaru na kaza ne sai a samu ikhtilaful ulama da kai da aka haifa da mahaifinka da mahaifinka da an samu saɓanin shekaru saboda haka an samu saɓanin shekaru wasu ce casa'in da biyar aka haifi malamin imamu malik wanda ya rawaito hadisi a wajensa wasu ce casa'in da shida yaushe ya rasu shi ne ɗari da sittin da tara, 169 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka mun ji shi malamin Malik ne ko? To shi kuma a wajen waye ji shi na fi'u tabi'i ne bai ga manzon Allah ba eh imamu malik ka da bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya koya maka to kai a nan wa ka ji sai yake cewa ya ji daga wajen ibnu umar wa ibnu umar shine sahabin nan da aka bi diddigin cewa ya fi kowa kokarin riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar waye abdullahi dan umar shine wanda aka haife shi kafin hijira da shekara goma ya rasu bayan hijira da shekara saba'in da uku da shekara saba'in da uku shi ne abdullahi ɗan umar mun ji bukari wajen waye ɗako ya karɓo hadisi an nafi mun ji nafi'u an ibn umar haka ne mun sami ishikali akan ruwayan hadisi dama ba mu da ishikali na imamu malik imamu malik imamu malik an nafi an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wa sallama ba mu da ishikali ko to kuma zo alqur'ani an Alƙur'aninmu, mu a wajenmu alƙur'ani riwaya ne, kamar yadda hadisi yake riwaya, in ka ƙi yadda da riwayan hadisi, dole ka ƙi yadda da riwayan alƙur'ani. Mafi jayen mutanen da suka rawaito mana alƙur'ani, su ne da suka rawaito mana hadisi. to dan me za ka yarda da wannan ka kafirce ma wannan aba tu'minu bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd aha saboda haka alqur'ani shi ma riwaya ne duk duniya a yanzu kira'o'in da kowa ka yi karatu da shi ba zai fita cikin kira'o'i guda goma ba na wannan qurra'ul ashr an fahimta su ne wane annafi almadani an fahimta sai wane ibnu kasir almakki abu amr albasri ibnu amir ashkani an fahimta asim alkufi an fahimta hamza zayyad albasri imam al-kisa'i al-kufi haka ne abu ja'far al-madani يعقوب الحضرمي البصري خلف البغدادي من جنا to ko ka ji ko ka so mutu suka qur'anin da ka tsince shi ka same shi dole ko ka ji ko ka so wallahi ko ka ji ko ka so ba sai na rantse ba ta hanyar mutum goma dan ka samo shi dukan su suna da rawuye guda biyu rawuye guda nawa guda biyu mu dawo na farko annata almadani yana da rawuyansa guda biyu da waye da waye da imamu warshu da imamu kalun duk suka da rawaya ke alhamdulillah za mu kama wuyan shi yanzu masu suka kana da warshu eh ai na ka samu to shi aka yi ba suka har yanzu bai shekara ɗari ba haka ne ko da zuku bai shekara ɗari ba to warki kuma yau da rasuwan warki yau ya rasu hijira na shekara ɗari da casa'in da bakwai wannan shi sabu da hijira tsakaninmu da warki yau shekara dubu da ɗari biyu da wani abu masu suka ina ka samu warshi abin tambaya ina ka samu warshi tun da ka ka haramta ma kanka riwaya ba ka yarda wani na ji daga wani ba ko ba shi ba ne da ya yarda wani na ji daga wani ai ya hutar shi da kanshi to bai yarda ba saboda haka wasu suka ina ka samo ruwayar warshi alhali kai baka shekara ɗari ba yanzu shi kuma yanzu warshi tsakaninmu da shi shekara dubu ɗaya ɗari biyu da wani abu an haifi warshi shekara ɗari da goma bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka shi kanshi warshin bai gawa ne ba bai ga annabi ba bai gawa ne ba annabi ya rasu bayan yawan shekara goma ku rike warki an haife shi bayan yana shekara ɗari da goma tsakanin su yaya da haihuwa da rasuwa shekara ɗari alhamdulillah warshu aina ka samo wannan alƙur'ani masussuka aina ka samo daga wajen warshu in dai baka yadda wani na ji daga wani ba muna so mu rizunta maka ne to ya aka yi ka gane wannan ƙur'anin ya zo wajen ka ka gane shi ne na manzon Allah an fahimta da kyau ya aka yi ka gane sai haka mu a wajenmu ba mu da matsala ana bin shekara ɗari da goma ya da shekara ɗari da tasa'in da bakwai saboda haka wani shuta shi kai kaji kawai qur'ani ya cika ranka ya cika zuciyarka ya cika kwalwanka a'a yaya ba girman kai ka je ina na je na koya warshu an fahimta a ina ya koya shine a wajen malaminsa nafi almadani ibn abi nu'ay nafi almadani kai alhamdulillah kun ga wannan nafi almadani din shine sai rawaito malik hadisi kuma shine fa malamin wasu alqur'ani la ilaha illallah ka karyata muwa dan maliku cewa baka yarda da ita ba yanzu kuma ka yarda kana karatun warshu kuma wanda ya rawaito ma warshu shi ya rawaito wa malik kaka ya za ka yi yanzu na tuttuka ba ma amsa ba shi da amsa dole ya jira qur'ani ruwaya ko kuma a yi tabin shi ba shi har ya mutu haka ne warshu ɗari da goma aka haife shi ɗari da casa'in da bakwai ya rasu malamin sanafi'u casa'in da biyar aka haife shi ɗari da casa'in da tara ya rasu malamin warshu nafi'u kai ma ji kai qur'ani ya cika kullun ko an koya maka yace shi ma an koya masa shi ma an mene an koya masa a ina ka ji yace ya ji a wajen maluma daban-daban ya ji a wajen Abu Ja'far Yazid ibn al-Qaqa ya ji a wajen Abdurrahman ibn Ham ibn Hurmuz ya ji a wajen yayi karatu a wajen Muslim yayi karatu a wajen Shaiba to amma bari mu ɗauki mutum ɗaya shi ne wane abu ja'far yazid ibn al-qaqa shi ne malamin nafi'u nafi'u malamin warish yazid ibn al-qaqa yaushe aka haife ta yazid ibn al-qaqa an haife ta hijira na shekara 35 30 da nawa daga an fara turawa ko tsakanin shi da rasuwan manzon Allah da haihuwar shekara nawa 25 ko 20 da wani abu haka ne ya rasu kuma ɗari da talatin sai da ya shekara casa'in da biyar yana hidima ma alƙur'ani aha ya ji bin luka haƙa aina ka ji ya ji shi tabi'i ne ya ji daga wajen sahabbai ya ji wajen abdullahi bin abbas ya ji wajen zaidu bin sabi ya ji wajen abu huraira duka ya haɗu da su kuma ya karatu a wajen su yaushe abu huraira ya rasu shekara hamsin da tara bayan hijira yaushe zai yaushe zai dubu da sabir ya rasu shekara arba'in da biyar bayan hijira yaushe ibn abbas ya rasu shekara sittin da takwas bayan hijira saboda haka ya koya ma wane malamin malamin warshu shine wato wa'annan da ibn abbas da zaidu da abu huraira sun koya ma yazid ibn al-qaqa yazid ibn al-qaqa ya koya ma imamu nafi' imamu nafi ya koya ma warshu saboda haka muna da iskali akan warshi yana da garantin qur'anin daga manzon Allah yake koya da kokonto ba kokonto saboda ya ji daga wani zuwa wani zuwa wani yanzu ya rage maka wasu suka mu ma mun ji karatuttuka tun daga karatun alqur'ani tun daga wannan lokaci har zuwa yau kowa da malamin shi kuma shi ne da qur'anin muke karantawa to yanzu kai wasu suka da ka haramta maka kanka riwaya muna bin ka bashi wani shi ya rasu ɗari casa'in da bakwai kamar da muka faɗa kai kuma yanzu baka shekara ɗari ba saboda haka a ina ƙur'anin nan ya zo maka sai aka gane wannan ƙur'anin shine ƙur'anin manzon Allah mun fahimci wannan da kyau haka imamu hafsu shi ma duka imamu hafsu ya ji daga wajen malamin sa asif hafsu shi ma bai gama musallahu alaihi wa sallama ba an gaje shekara casa'in bayan jiran manzon Allah wala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da haihuwarsa shekara tamanin ya rasu bayan shekara ɗari tamanin bayan hijira muna da iskali akan wannan shi ma da malamin sai yana malamin har zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama yanzu mun fita ko ba sabulu jin cewa qur'ani riwaya ne kamar da hadisi yake riwaya yan kala kato mu ahli sunna da ma mun yadda in akwai wani dan kala kato dan tatsi ne dan masussuka da yake da iskali har yanzu bai gane ba kafin mu tashi yazo ya kara tambaya kar bayan an tashi ku fara comment da wakilanku na tijjaniya da suke goya muku baya duk da cewa sun fara ganewa ko? Sun fara ganewa domin an mutu ritaya to Allah ya sa mu dace. Gaban mu na gaba a yi haƙuri? Gaban mu na gaba ita ce asalin makan muhadara. Alaƙatu sunnatin nabawiyyal mutahhara bil qur'anil matluwil mutahhar. Alaƙar sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama mai tsarki da wannan alƙur'anin namu da muke karanta ta mai tsarki. mai alaƙar su alaƙa ga sunan mun rubuto su da yawa alaƙar farko tsakanin alƙur'ani da sunna manzo sallallahu alaihi wa sallama shine alaƙa ta alƙur'ani yana ba alƙur'ani na ba da umarnin cewa a yi aiki da mene da hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama misali akan haka mu koma kissan Abdullahi ibn Mas'ud tare da wata mace yar bani Sa'atat yar bani Asad ana ce mata Ummu Yaqub wata rana ta ji Abdullahi dan Mas'ud yana la'antan mata masu ƙarin gashi yana la'antan mata masu kwaye-kwaye yana la'antan mata masu gasan ne wanda manzo Allah ya biyo mata ya la'ance su sai hankalinta ya tashi ta zama wajen abdullahi dan mas'ud take cewa na ji kana la'antar mata masu sifa kaza masu sifa kaza sai ya ce kwarai me yasa ba zan la'anci wanda manzon Allah ya la'ance su da Allah ba kuma yaran a cikin littafin Allah yake mata haka sai take cewa kai gaskiya bata ganshi a cikin littafin Allah ba sai ibnu mas'ud kai ko ibnu mas'ud shine gangaran ko shine gangaran manzon Allah ya ce karanta min alqur'ani yace aqra'u alayka wa fika unzi da karanta maka qur'ani kuma kan ka aka saukar kaga ai karshen baiwa kenan ko manzon Allah na zaune ya ce karanta min inji akwai dadi ya kuta halatto abin Allah ta zara bata dide ku ba to wayancan da tijjani aka faɗa za ta dide su an fahimta da kyau sabida haka ya fara karanta mata Ibn Mas'ud dangaren mai Alƙur'ani sai ya ce in to da kin karanta Alƙur'ani daga farkon sa zuwa ƙarshen sa lallai da kin ga Allah ya la'anci wa'annan tace gaskiya ta karanta bata gani ba sai yake ce mata alam taqra'i qaulallahi tabaraka wa ta'ala wama ataakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu ya mata aya kai ba ta aya ba duk abin da Allah ya da manzon Allah ya zo muku da shi ya umarce ku da shi ku riko da shi gamgam duk abin da manzon Allah ya hane ku ku kauce mata manzon Allah ne ya la'anci masu wannan sufofi ya ba ta aya kai ba ta aya ba saboda haka musamman a wannan ayan masu shubuha suna kawo shubuha wai abin da manzon Allah bai yi ba ba hujja bane sai ya ce kar da Allah ka ji wani ka'ida wallahi al'azim in zaka yanka shi kafin ya rasu ba zai iya kawo maka ƙa'ida ƙwaya ɗaya na malamin ilimi ba. Babu wani ba a san da cewa daga arjihunsa ya ɗibo ya miƙa ma ‘yan gabansa suka kama tambaye shi. Wallahi arjihunsa ya ɗibo. Duk duniya ba taɓa samun malamin da ya faɗa wannan ƙa'ida ba har a tijjaniya. An fahimta da kyau? In ka ce mana haka annan ka zaka ka ba mu hadisi ko aya da ya ce kar ku sallan azhar raka'a biyar. Kun fahimta da kyau? Ku ba mu hadisi ko aya da manzon Allah ya ce kada ku sallan azhar raka'a biyar akwai annabi bai yi ba shine hujjar domin yana da kyau da ka fara sallan azhar raka'a uku ko raka'a biyar tunda ai annabi bai hana ba ko ya hana in za a yanka shi ba zai kawo aya ko hadisi da tace annabi da tace kar kai sallan azhar raka'a biyar ba me muka samu raka'a hudu aikin manzon Allah muka samu ana yin raka'a tunda ko bai yi ba ba a yi ko ba haka bane tunda bai biyar ba ba a yi wannan shine amsa saboda haka wannan mata Abdullahi dan Mas'ud amsan da ya bata kenan sai ta natsu ta karba mu koma kissan wato Abdurrahman ibn Zaid ibn Yazid tare da wani ma'aikacin aikin hajji ya tarar da shi yana tafiya yana labbaik Allahumma labbaik amma ya rif ya sa kaya dinkakku ya sa kaya ɗinkakkun kaya, aha, ana ta ɗinkakken kaya? Sai ya ce masa ya haza inza siyabak, cire wannan tufan naka, sai ya ce ba matsala zan cire amma ba ni aya. Amma ba ni aya, sai ya ce, sai ya ce ba za ka cire ba manzo sallallahu alaihi wa sallama alhali ya hana. Sai ya ce sai ya ba shi aya, sai ya ce akwai aya a cikin littafin Allah. irin wancan matan ya ce shi ya karanta gaba ɗaya bai gani ba shi ma sai ce masa alam taqra qawla Allah tabaraka wa ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu shi ma sai ya karba to sai idan aka ihrami na hajji ko na umara ba a rufe kai ba a sa ɗinkakken tufa ba a sa turare ba a asta gashi ba a rufe ƙauri idan sawu ba a mu'amala da iyali haka ne to duk wanda ya yi wannan tinkiya a kansa ko ƙadduwa ko bunsuru ko rago ko saniya ko raƙu kuma ba zai ci ba ko yanka ɗaya to saboda haka sai wannan sahabi ya kawo masa wannan dalili daga alƙur'ani misali na uku shine misalin abdullahi ɗan abbas tare da ɗawus. Imam ɗawus ya kasance yana sallan nafila raka'a biyu duk bayan sallan la'asar. Ibn Abbas sai ya ganki, sai ya ce masa, "Ah, wani wace irin sallah kake ne?" Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana, Allah tabaraka wa ta'ala ya hana. Ni ban sani maka ba, yanzu wannan sallan da za ka yi azabtar da kai za a yi da za a kai za a yi maka da su ko kula da za a baka. sai ya ce kana hana ni aiki da sunna ne sai ya ce a aha ba sunna nake aikata hana ka da ita ba wajen ta ne ba wajen sunnan bane ko za ka fiye cewa ko to saboda haka kusan guraben da ake yin sunna da nan kuka zara da nan kuka wuce su sai yake cewa ni ban sani ba azabtar da kai za a yi da wannan ko kula da za a baka sai ya ce ba shi dalili sai ya ce baka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ba وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره bai dacewa ga mumini in ka yarda ta mumini da kai ake bai dacewa ga mumina in ji da ke mumina ce da ke ake idan Allah da manzonsa suka zartar da hukunci suka koya muku abin da ya dace na shari'a ya zama kana jin cewa kana da wani ra'ayi kana da wani sai ina ganin ina ganin duk dan bidiya sai kaga yana ganin yana ganin sai yana ganin yana ganin in an bar mu da ina ganin ina ganin mutane nawa za su haifi ya sama da ashirin idan ya zama zai ji ra'ayoyin su kowa da ra'ayin shi kaga ashirin a ce za a bari ne kana zuba kowa na da tunanin shi kowa na da ra'ayin shi shi za ka fi kama da alkur'ani da sunna don su yi control ɗin mu a hanyar daidai wannan shi ne alaƙa ta farko alaƙar ƙur'ani da sunna alaƙa ce ta umarni da abi sunnan manzo sallallahu alaihi wa sallama alaƙa ta gaba ita ce anna sunnatan nabi sallallahu alaihi wa sallama muqarrira wa musbita wa muakkida lima ja'a fil qur'an al karim tana tabbatarwa tana gaskata abin da alqur'ani a bada zakka a yi aikin haji, a yi azumi, a yi sallah, haka ne ko ba haka ba, wa aqimu salata wa atu zaka. Walillahi ala nasi hijjul bai. Duka alqur'ani ya mana umarni da haka. Sai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana mana buniyar islamu ala shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamati as-salah wa ita'i wa sawmi wa hajjin ka tabbatar ko ba tabbatar ba akwai adawa da kanunsu bai yiwuwa ba sa kuma rabuwa arkanul iman Allah ya faɗa maganar imani ayi imani da Allah ayi imani da mala'ika ayi imani da jibril ayi imani da ranar ƙarshe ayi imani da kaddara duka Allah tabaraka manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo jibril ya tambaye shi anil imani an tu'mina wa mala wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir thumma yaqulu khairihi ya ta tabbatar ko ba tabbatar ba ta tabbatar sannan ta tabbatar mana na gaba shi ne manzo sallallahu alaihi wa sallama wajen tabbatarwa Allah tabaraka wa ta'ala ko manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ya ibadi inni haramtu dhulma wa ja'altu bainakum muharraman fala saboda haka ko manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ƙara cewa inna allaha yumhilu lidh-dhalim hatta iza akadahu lam yuflitu wa'annan hadisan guda biyu duka suna gaskata maganan Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akada alqura wa hiya in akdahu ta tabbatar ko ba tabbatar ba ta tabbatar saboda haka haka sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama take zuwa da tabbatar mana da abin da ya zo a cikin alqur'ani mun ji alaka na nawa ana bi na alaƙa na nawa na biyu alaka na gaba a gurguje anna sunnatan nabi sallallahu alaihi wa sallama hiya mubayyina wa musharriha wa mufassira wa mufassila lima uzmina fil qur'an al-karim tana bayyanawa tana fassarawa tana yin filla filla na daga abin da ya zo alƙur'ani a jumlace. Kuta ma'anan a jumlace mujmal? Wa kullu mahtaja ila bayani, fa mujmalun wa dabitul bayani. Aha, shirin wani ƙarko? Wa kullu mahtaja ila bayanin, fa mujmalun wa dabitul bayani إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء هكا تبقى أنا بمبنتي عدة نفر قودة عدة نبيبا فطلقوهن يا سكي ما تسنا العادة تنا العادة sai mu mutum lawa sallam ya ce ka umar yaba mahaifinsa na bagana wai mahaifinsa umar dan khattab je ka ma ɗanka magana ya dawo da ita ya saki ma ta na al'ada kuma hana take a cikin al'ada talaqul bid'i ne amma ya ya auku sakin an fahimta amma taki ne na bid'a ya annabi ya ce idan ta dawo ta yi tsarki in ta yi tsarki kafin ya ƙara mu'amalan aure da ita sai in ya so ya riƙe ta in ya so ya sake ta shi ne ya fassara mana idza dallaqtumun nisaa فطلقوهن لعدتهن أي لطهورهن sai suna cikin tsarki wa ahsul idda in kuka take su kirka kwanakin idda na biyu an fahimta in ba hadisin magana ba wani bambance maka idda da idda wallahi sai manzo sallallahu alaihi wa sallama saboda haka duk baka isa ba ka wadatu daga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama ko ka ko ka so sai kai aiki da inda kana so kai musulunci misali na gaba maganganun sallah Allah tabaraka ta'ala cewa wa qimus salata haka ne rakoyin sallah fa mustahabban sallah fa babu su ko a cikin alqur'ani sai a ina sai a hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam dole sai ka dawo hadisin manzo Allah ka san sallan azhar raka'a hudu la'asar hudu magariba uku isha hudu asuba biyu a ina muka samu sallu kama ra'aitu muni shine hujjan ka ahlus sunna ku yi yanda kuka ga ina yi in ji manzon Allah sai aka ga sallallahu alaihi wasallam yana yin raka'a hudu yana yin raka'a hudu yana yin raka'a uku yana aka ko ka ko ka so sai ka dawo sunnar manzon Allah kafin ka iya sallah yadda ka dace azumi azumi manzon Allah ya ce ai Allah tabaraka ta'ala ya ce ai azumi sai hukunce hukunce kaɗan da ya bayani cewa wanda bai da lafiya ya aje sai lokaci kaza sai kaza sai kaza sai kaza ko amma wa ya tabbatar maka da watan da ake yin azumi shaharu ramadan wa ya ce maka wannan watan ramadan din shi ne kan tara a musulunci wallahi in zaka yanka shi da isa ya sani ta qur'ani watan ramadan ba shi ne kan tara a musulunci ba ya kawo mana inda ya gane cewa watan tara shi ne watan ramadana da ake yin azumi ya kuma ita tambayan kuwa ya kawo mana a qur'ani yanda ya mushi bayani dalla dalla cewa watan tara fa shi ne watan ramadana shi ne watan tara da ake azumi a watan nawa ake yin azumi watan tara in yana yi dole a watan tara zai in ko ya koye baya watan sai dai ya ta koya kaga dawo munafiki baya iya addini kowa ya gani mu kuma mun san cewa a watan Ramadana shi ne watan tara inda manzon Allah ya aikata kuma nan muka gane nan ake yin azumi. Haka ne ko ba haka ba? To saboda haka ba wanda zai iya wannan bayanin sai manzo sallallahu alaihi wa sallama. Mu zo maganar zakka. Zakka Allah ya ce wa atu zakka. Wa atu haqqahu yawma wa me ake fitarwa. Manzo sallallahu alaihi wa sallam ya mana bayani dalla dalla. jinsin ne ake fitarwa ana fitarwa a kuɗi ana fitarwa a kayan noma malikiya suka zo suka mana bayani an yakuna muqtatan wa mukaran wa muddakar ana abinci ne sunansa kaga an cire gwanda ko an cire kankana haka ne an cire inabi wa mukalan da rake ko wa mukalan ya zama ana gwada shi ana gwada rake da mudu ana gwada kankana da mudu sai aka cire ta wa muddakaran ya zama yana ajiyuwa akalla wata shida waye mana wannan bayanin fikin haka dai ko ba haka ba in ka ce zaki ake qur'ani zalla sai ka cire ma kankana zakka sai ka cire ma rake zakka sai ka cire ma dankali zakka sai ka cire ma gwaza zakka sai ka cire ma inabi zakka dari rigunan shi duka sai ya cire mu zakka mu kuma musulunci a bisa bayanin malaman fiqh duk motar da kake hawa komai tsadanta ba ta da zakka gidanka komai darajar shi bai da zakka motocin ka tireloli da ka tara kana neman kuɗi da su ko yawan su su a karan kansu in shekara yayi a kirga kuɗin su ba zakka amma kuɗin da suke kawowa kana kaiwa kana da ko duk sati biyu ka je olam ka dawo kuɗin da zaka tara akwai mene akwai zakka wannan shine musulunci ni ne ana ji aka zo aka mana bayanin zakka a bahimatul an'am aka faɗa mana zakka na dabbobi raƙuma sai ya kai nawa ake zakka daga ɗaya zuwa hudu ba zakka a ƙur'ani muka samu sai ya kai nawa biyar haka manzon Allah ya faɗa in ya kai biyar ɗin raƙumi za mu cire da ba manzala da mun shiga ni yasu sai mana bayani ce tinkiya za a cire daga nan a biyar ɗin sai ya shida bakwai takwas tara ina nan a bonus har yanzu ɗaya za ka cire tinkiya ɗaya alwaƙasu kenan bonus sai ya kai goma sai ka cire tinkiya guda biyu kana nan a bono sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu kana nan a tinkiya biyu sai ya kai sha biyu ka cire tinkiya uku kana nan a bono sha shida sha bakwai sha takwas sha tara a tinkiya uku sai ya kai ashirin kana nan a tinkiya har yanzu ba a fara ce kawo raƙuma ba sai ya kai ishirin ishirin da hudu a bono sai ya kai ishirin da biyar sai a ce to kawo raƙuma ɗaya shekara ɗaya wa mana wannan bayanin manzo sallallahu alaihi wa sallama ka isa ko da daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baka isa ba sai kan ba za ka yi musulunci ba ak dama kafin dama dan shige ne ko dama dan haure ne aka zo aka mana bayanin hauli sai ya kai hauli da yau in ka fara samun dukiya ba yau fa za ka fitar ba sai ya shekara sai ka fara fitarwa da abin da da uwar kuɗin da abin da ka samu duk sai ka buga ka cire musu zakka wannan ba musulunci ba ne wannan musulunci ne shi ne yadda ake gane musulunci saɓanin haka ba za ka iya yin musulunci ba mu zo aikin haji Allah cewa aikin haji aina wal yatawafu bil baitil atiq ina ne baitul atiq ina ne baitul atiq wallahi sai da hadisi zaka san ne batul atiq mu da hadisi muka gane ka'aba nan da manzon Allah ya nan ne haka ne ko ba haka ba ne batul atiq tawafi nawa za a yi wal yatawafu tawafi nawa za a yi tawafi daya tawafi ne in kai ina ka samu tawafi uku tawafi ne in kai ina ka samu tawafi goma tawafi in kai ina ka samu alqur'ani daga fatiha zuwa nasi baka isa gani ba Allah ya faɗa Allah harkan girma yayi a dunkule bari sai ce manzo Allah yi masa bayani harkan girma ne abun abun harkan girma ne ko ba gane ba manzon Allah ya mana bayani mu ba mu da iskali tawafi bakwai ake yi aina ake farawa hadrul aswad me ake faɗa kai duk zikirin da ka so ne tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa sallam tun daga hadrul aswad yana rukuni guda hudu ka'aba hadrul aswad sai rukuni na wajen izab sai rukunin gaba sai rukunin yamani sai ka rukunin yamani zuwa hajjar aka zaka fara rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina aina muka samu hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama an da sanan da kyau saboda ka sai da hadisi alaji aikin haji ina ne mina ana zaman mina ina ake yin jifa kwanaki nawa ake yi a mina ina ne arafa ranan yaushe ake yin arafa ba ana zaman arafa ba a ina ake yin arafa wallahi sai ka dawo hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ranan nawa ga wata mu a musulunci a hadisin al hadisin manzon Allah ranan tara ga wata ake a je muzdalifa an tashi ai kwanan mina a zo ai jifa ranan farko jumratul aqaba ai na gobe ai na jibi in Allah ya sa ka gama gobe yau da gobe da jibi ba za kai kwana na hudu ba sai ka tashi ka tafi makka idan kuma yamma ya maka magariba ta yi sai ka ƙara kwana ka ƙara ta jifanka na kwana na uku an fahimta da kyau a ina muka samu hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam ba za ka taba iya rayuwa ba tare da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama ba alaka ta hudu daga cikin alakar qur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama anna sunnata mukhassisa lima ammama lima ammamahu alquran alkarim sunna tana keɓe abinda alqur'ani ya sake ta saki ba tsayi sunna tana yin ratse tana ne tana ratsewa ta ce banda kaza banda kaza banda kaza wal khasu lafdun la ya'ummu akthara min wahidin aw amma ma hasrin jara wal qasd bit takhsis haythu ma hasal tamyiz ba'd jumlatin fiha dakhal wannan shine khas khas yana zuwa yana ratse daga abin da aka sake maka je kai shuka a gona babanka ya faɗa maka haka gonakin da yawa bai maka bayani ba ba an bane ko wani ya ko ya turo wani ko ka tambaye shi ko wani abu makamancin haka sai ka tambaye shi wace gona ko ba haka bane saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sake wasu hukunce hukunce sai manzo sallallahu alaihi wa sallama ne ya zo ya yi bayanin cewa ga abin da ake nufi misali cikin suratul an'am suratu al'an'am Allah tabaraka wa ta'ala cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amn wa hum muhtadun lokacin da wannan aya ta sauka sahabbai sun shiga cikin damuwa da tashin hankali da halin ni'yasu. Allah ya ce duk wanda ya imani bai cakuɗa imaninsa da zalunci ba, yana cikin aminci kuma wannan shi ne shiryayye. Sahabbai sai suka ji abin ya mutu nan, domin kowa kasan su ba munafunci. Kowa sai fahimci cewa to waye bai zalunci kansa ba anan. Ayyuna la yuzlim nafsa, waye bai zalunci kansa ba. Sai suka zo da mun sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah mu wannan ayatin da ta fuka muna cikin damuwa. waye bai zalunci kansa ba saboda zalunci kana uku ne akwai zulmul abdi li rabbih akwai zulmul abdi li ghairihi akwai zulmul abdi li nafsihi bawa yana zaluntar Allah ya mushi ne ne ya daka wawa yayi wawa su a cikin haƙƙin Allah kamar yadda ake yi yanzu ya daka wawa bawa na zaluntar dan uwansa ya karbi mene nasa haƙƙinsa ko ya zalunce shi ko ya masa kasafi ko ya faɗa masa mummunan kalma kalmar da ba ta tare da shi bawa na zaluntar kansa ta wajen mene kana ji kana ganin aiki alkhairi ka ki kana ganin mummuna kuma ka yi ka zalunta wa sabai su ba su san wani zalunci Allah yake nufi ba sai sa suka shiga damuwa to waye bai zalunta kansa ba sai ka zo da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kwantar masa da hankali sai sunan ai ba wannan zaluncin da kuke nufi bane na kawai ka kin abin alheri kana gani ko ka zalunta kanka ko wani abu kama da haka alam taqra'u qawla Allah tabaaraka wa ta'ala alwasiyata allati awsa luqman libni ba ku karanta wannan ayan da luqman yake yi ma ɗansa wasiya ba ya bunayya inna shirka sai ya bayyana wannan alladina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بمينه بشرك معنى شركة أكثر دم الله أمبا من دم الله قوة بشجاء أكبا wane mana bayanin gagarantar da ake nufi da yanzu sun mutu a tsaye saboda imani ko ba haka bane to wannan suna ce ta kassace ta ta zo ta yi bayanin ga abin da ake nufi daga ciki sunna tana kasancewa Allah tabaraka wa ta'ala ce hurrimat alaykumul waddamu wani abu da khinzir ko sai sunna ta zo ta ce uhillat lana mai tatani an fahimta an halatta mana mushe guda biyu an halatta mana jini guda biyu mai tatani ne da me fara in fara ka gansu a gidanka ka makushe suka soya ka ci halal mace suka ba ka da ikon cin fara ko ba haka bane in ba ka da ikon cin fara Allah ya ce hurmat alaikumul maitat mace suka annabi da sallam ya halatta mana cin kifi mushe kifi mushen nama ko mutum musulmi afwan mutum kifi musulmin nama afwan mutum suka ba ka da ikon cin idan mutum suka ya zo cin kifi sai ya yanka idan aka yi mushi shi a fridge ya ci mushe ko ba haka bane ya ci mushe mu ahlus sunna fa mun mun ci halal kuma hankalin mu kwance kuma munafiki yana nan yana cin musha ko ba haka bane a wajen sa nake nufi mushe mu ko muna nan muna cin halal ko ba haka bane yawwa to saboda haka wannan shine misali na gaba akan wato wannan Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana bayani cewa wa atiullaha wa atiur rasula wa wa ulil amri minkum mu yi wa Allah da'a mu yi wa manzon Allah da'a mu yi ma jagororin addinin musulunci da'a da na siyasa duka a wannan zamun zamu yi musu da'a Allah ya sake shi gaba daya ko ba haka bane aha sai aka zo kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama akan yi ma ulil amri da'a sai sai la ta'ata li makhluqin ana muka samu wannan ratsan daga hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama shi Allah da'ansa ta ci ba kaidi shi manzon Allah da'ansa rufa idan ka gai ba ka ji ka gani akan manzon Allah amma shugabanni kana yi kana kallo duk abin da ka ma Allah ka ce ba za ka yi waye kayyade mana manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan su ne a zaƙaice a yi haƙuri fa sai na ƙarisa anna sunnatan nabawiyya muqayyida lima atlaqa alquran wancan khassa wannan kuma muqayyida abinda qur'ani shi ma ya ƙara sakewa kamar mene a gurguje Allah tabaraka wa ta'ala ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u jaza'an bima nakalan da barawo da barauniya ku yanke musu hannu abin da Allah ya ce kenan shine abin da za su girba na abin da suka aikata barawo a aljani a mutane barauniya a aljana a mutane dukansu ba an sata ba ko ba haka bane waye zai yanke hannun a ina za a yanke daidai ina za a yanke akan wani kima za a yanke babban yaro ko ƙarami za a yanke ƙur'ani ya mana shiru ya ci girma ya ba manzon Allah ya mana bayani masussuka da isa iya bayanin wannan ayan ba har duniya ta nade waye zai yankan ni zan yanke da na kama barawon idan ina za a yanke Allah ya ce faqba'u na babba ko na ƙarami eh saboda haka ba ki addinin masussuka ya ba da formula hadisi ya fasa formula ko ba haka bane manzo sallallahu alaihi wasallam sai zai mana bayani wanda zai yanke shine shugaba ko ba haka bane dare wani kima rubu'u dinarin fasa'ida da diyan da da da diyan yanke hannu da kuɗin sadaki kuɗin sa ko sai sun kai wannan za a yanke hannu kaga da haka fa akwai ta'aziri akwai bulala ba ya ci bulus bane amma babu yanke hannu dole da na yanke nan hannu ne gaba dayanta nan hannu ne nan hannu ne al'adar malam ba ta ne ciwo anan dai sai ya ji ciwo a ina in ya ji ciwo anan dai sai ciwo a ina in ya ji ciwo anan dai sai ciwo a ina ina na yanke masu suka masu suka da na yanke manzo sallallahu alaihi wa sallama ya mana bayanin al-wusgu ko ina ne al-wusgu malaman larabci malaman take sun sani shine nan nan za a yanki al-wusgu ko aha akwai hurzi wanda an lamunce muke ke shiga waje ya sata sunansa ba sata ba cin musulunci ne mai mana wannan bayanin musulunci ne mana wannan bayanin wani hannu za a yanke musulunci bai ce hagu ko ai qur'ani bai ce hagu ko dama manzon Allah shi yazo ya ce mana dama za a fara yankewa in ya ƙara fa kafan hagu min khilaf a sabanya annabi ya mana wannan bayan in ya ƙara Allah ya tsare sai a dawo hannun hagu in ya ƙara Allah ya tsare kafan dama in ya ƙara Allah ya tsare ai ta masa bulala musulunci ya mana wannan bayanin masu suka kana da amsa ba ka da amsa karo ba ta lokaci ana ji tamam fa'ida da alaƙa na gaba daga cikin alaƙan ƙur'ani da sunna anna sunnata tuwaddihu al-mushkil min al-qur'an al-karim sunna tana bayyana al-mushkil ما هو المشكل الذي هو النفس الذي ظاهره التعارض nassin da a fili ga ɗan firamare wanda bai yi karatu bai je bakin malamai ba zai ga akwai cin da da juna alhali babu cin karo in ka zauna kai karatu ɗan uwana za mu ba da misali ƙwaya ɗaya mu wuce saboda lokaci Aisha radiyallahu anha a hadisin ta da ta zo daga manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama yake mana bayanin cewa man nuqisha al-hisaba faƙadu uzbe duk wanda aka mashi kwabo da kwabo aka mashi lissafi ranar kiyama dan ne an azabtar da shi ko kuma ba zai tsira ba sai an samu wata gaba da za a azabtar da shi sai Aisha hankalinta ya tashi tace ya Rasulullah ya zani da maganar da Allah ya saukar maka fa sawfa yuhasabu hisaban yasira lalle za a wa mutane hisabi masu sauki masu wancan siffa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ta shiga rudani kaga ashe ana shiga rudani ko annabi sallallahu alaihi ya ce ya Aisha inna ma zalika ar ya Aisha wancan buzurowa ne amma duk wanda za a bi mushi kobo da kobo an azabtar da shi amma akwai bujurowa ranar kiyama Allah na son ka an samu na ciki duk laifin da kai sai Allah ya kira ka da kai sai shi a buɗe fayil ɗinka gaba ɗaya ai ranan kaza kayi kaza kwarai haka ne Allah ba ƙarya dama kayi kaza kwarai ka taba kaza kwarai ka ci kaza kwarai ka yi kaza kwarai to duk wanda Allah ya masa haka lalle dan gata ne sai to to daga ni da kai ba mai ji mu ce ka kaje ga aljanna Allah ka sa muna ciki saboda haka wannan shi kaga wannan an warware mata damuwar ko an warware mata damuwa daga ciki cikin suratul baqara akwai ayoyi guda biyu wata ayan take cewa wanda mijinta ya rasu ta karanta shine shekara guda wata ayan ta ce wanda mijinta ya rasu ta kamanta shine wata kuɗi da kwana goma mace suka duka alkur'ani ne wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya a wajenka mu da duka gaskiya ne ko ba haka ba to wannan kuma dama a ƙa'idan labari dole a samu ɗaya daidai ɗaya ba daidai ba ko ba haka ba ne to mu a hadisi an gyara mana an faɗa mana formulan yanda yake kai kuma yanzu tabbatar mana da والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الحول غير اخراج كلك اي شيء ita yanzu فوتو والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر wannan shekara guda wannan wata uku kwana goma wanne kake mata suka wanne kake ma da mata mata suka mamarka kin in baban in mijin in baban ku ya rasu ya bar mamanka wata nawa ta yi shekara guda ko arba'a in arba'a ta yi ina ka je fada na shekara guda idan shekara guda ta yana kan jafar da na wata hudu da kwana goma. An fahimta da kyau? Eh? Ai ba ta haduwa, ai ba za ta haɗu ba. Da kin zo wata hudu kika cigaba zuwa shekara guda kin warware wata hudun kin koma shekara guda. Ko ba haka bane? Ba za su taba haɗuwa ba dole ka faɗa mana wanne ne ake yi wanne ne kake ba da fatawa. da ‘yar uwanka, da ƙanwanka, da ‘yarka, da mamanka, da kakanninka, duka idan mazajen su sun rasu sun bar su, wanne za ka ɗauka wata hudu da kwana goma akwai alƙur'ani a sautul baƙara aya mai namba biyu a sura mai namba biyu aya mai namba ɗari biyu talatin da hudu idan ka ɗauki shekara guda suratul baƙara ne dai aya mai namba ɗari biyu da arba'in wanne ka ɗauka mu a musulunci mun yadda musulunci ya zo ya ce wannan a ci gaba da karanta ta amma ba hukunci kenan ba hukuncin da ake yi yanzu shine masu suka bai da wannan amsa har duniya ta tashi sai ya dawo maganan alkur'ani yan uwa a gurguje mun yi bayani akan mushkil ko ummahatukum allati arda'anakum wa ummahatu wa ummahatu nisaikum wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rada'ati wa raba'ibu wa ummahatukum حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم لاتي في وجوهكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهم شيء أكنك وحتى ‘yan uwa, uwa ɗaya uba ɗaya, ka auro ka ƙara ganin Allah ka zo ka haɗa haramun ce a kanka. An fahimci wannan da kyau? sai sunna manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya ƙaro wata kuma ya cancanta da ya ƙaro. Eh, na ƙarshe kenan. La yujma'u bainal ammati bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Ba ka iya auren ya ka je ka auro ƴar uwan babanta ko ƴar uwan mamanta ka haɗa su kishi. Annabi ya ce kuna so kuna so ku raba zumunta ne to kaga wannan bai dace ba wannan shine na ƙarshen maudu'in mu akan wannan ayi hakuri fa ko da ka nan Allah sunna hatima sunna tana yanke hukunci tsakanin hukuncin da Allah ya faɗa wannan halal ne ko wannan haram ne sai Qur'ani ya shiru akan wani to sunna tana zuwa ta ɗauki wannan abin ta jefa shi a wajen halal ko ta jefa shi a wajen haram الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم وينهاهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم فمن تقع طيبات وقع كبائر الله تبارك وتعالى تبتم عند الأنعام كدوكا وتا ودا كوانا غوما akwai alkur'ani a sotil bakara aya mai namba biyu a sura mai namba biyu aya mai namba ɗari biyu talatin da hudu idan ka ɗauki shekara guda suratul bakara ne dai aya mai namba ɗari biyu da arba'in wanne ka ɗauka mu a musulunci mun yadda musulunci ya zo ya ce wannan a ci gaba da karanta ta amma ba hukuncin kenan ba hukuncin da ake yi yanzu shine arba'atu ashhurin mun warware ko warware ba mace suka bai da wannan amsa har duniya ta tashi sai ya dawo maganan alqur'ani yan uwa a gurguje mun yi bayani akan mushkil ko abin da yake warware abin da yake shiga wa mutane duhu na kusa da karshe ayi hakuri annan naga mutane sun fara gajiya ko ko mu dakata nan anna sunna mustaqilla ومؤسسة لحكم جديد لم يرد في القرآن الكريم سنة تنا في جسم كنت وجن تفتد حكمتي صابع القرآن بيزود الشباب تشرع النبي مشرع أنت أنت وما ينطق إن هو إلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إني أوتيت القرآن ومثله أنت فهمت سبيد هكا مداو سورة النساء نبقى مثالي لإيتا Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana mutane goma sha biyu ko sha uku ban manta ba wanda ba aure tsakaninka da su haka ne da Allah ramma حرمت عليكم حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وامهات وامهات نسائكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وربائبكم واخواتكم من الرضاعه وأمهات نسائكم وربائبكم التي في وجوهكم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من وأن تجمعوا بين الأمة بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها baka iya auren ya ka je ka auro ƴar uwan babanta ko ƴar uwan mamanta ka hada su kishi annabi ya ce kuna so suna so ku raba zumunta ne to kaga wannan bai dace ba wannan shine na ƙarshen maudu'in mu akan wannan ai hakuri ba ko a dakata nan Allah sunna hasima sunna tana yanke hukunci tsakanin hukuncin da Allah ya faɗa wannan halal ne ko wannan haram ne sai Qur'ani ya shiru akan wani to sunna tana zuwa ta ɗauki wannan abin ta jefa shi a wajen halal ko ta jefa shi a wajen haram الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم وينهاهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم to mun ji ga tayyibatu ga kaba'i Allah tabaraka wa ta'ala tabbatar da al'am tayyibatu sai ya faɗa mana ya faɗa mana al kaba'is kamar su kinzir alabi manzo sallallahu alaihi wa sallama wanda aka yi shiru akai kamar mene kamar jaki manzo Allah sai ya zo yana cikin al kaba'is sai ya dauko damo ya dauko su zomaye sai ta suna cikin at-tayyibatu saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya warware mana da ba shi za mu gane wannan yana cikin tsarki da kuma cikin datti za mu gane ba za mu gane ba na ƙarshen ƙarshe a misalan da yawa amma dai mu dakata unwani na gaba na ƙarshe a gurguje ne shi mu'jizan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata manzon Allah annabin Allah ne kuma annabin gaskiya ne ya ba mu labarin zuwan masussuka da siffansa da ishara ba wai karan kansa ya ambata sunansa ba. Ya ba mu labarin zuwan ‘yan kalakatu, zuwan labarin ‘yan kalakatu. Manzon Allah Sallam ya ce, Menene yushukur rajulu muttaki'an ala arikati za a samu wani bawan Allah ya ci shingida akan kujerarsa kujerar masussuka. wallahi yanda annabi ya faɗa aka yi fa aka kawai hadda wata riga ya zauna kan kwaratarsa yana ana ba shi labarin hadisi daga cikin hadisi na inda Nabi sallallahu alaihi wa sallama sai da kira ce a tsakanin mu da ku littafin Allah in kuna da abin da yake a littafin Allah ku kawo mana muhalarta shi idan haramun ne ku kawo mana muhararta shi amma sabanin haka ba ma so sai Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ala ku saurara وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله abinda Allah ya haramta shine abinda manzo Allah haramta abinda manzo Allah haramta shine irin abinda Allah ya haramta wannan da tabbata akan mutusuka ba maganar manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata akan mutusuka maganar manzo sallallahu alaihi wa sallama na karshe shine kalubalen da za mu tura ma mutusuka a gurguje mutusuka ka bude kunninka da sauran yan wanka yan kala katu da wakilansu masu goya musu baya, wai sun yi da su rushe maluku tare da mu don a karya a halin sunna, alhamdulillah. Ahalin sunna ne kadai ba su shiga cikin ƙalubale da ritaya da inna iddata shuhuri inda Allah yisna fi fi fi Littafin da kake takama naka ne yanzu muna so mu tura maka ƙalubale. ka kawo mana watannin musulunci a cikin littafin Allah da Allah ya ce guda wal aina wal anfa wal udna wal sinna wal juruha haka ne Allah ya faɗa mu rai yanzu masu suka a jikin mutum akwai wasu gabbai guda biyu wanda Allah bai yi bayanin su ba aurenka me hukuncin biyansu a musulunci ya mutu suka idan aka ce wa mutum harshe aka yanke masa me diyansa me kisashinsa an fahimta da kyau zai iya muna jiran shi magana tambaya na gaba ta ƙarshe to ta ƙarshe masussuka manzo sallallahu alaihi wasallam da kake takama kana son shi a baki ka kawo mana wanda suka gaje shi kalifofinsa a cikin alƙur'ani tun da kai da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ka kawo mana kalifofi guda hudu a cikin alƙur'ani da duk duniya akwai da ba ta kalifofin nan guda hudu ba wanda baya san su mu mun san su a musulunci Abubakar Umar Usman Ali saboda kawo mana su a cikin alƙur'ani masu suka ƙur'ani namu ne in ka suka kawo mana na ƙarshe zan sa ta haddi da kalubale hadda tukunci da kyauta hadda tukunci da kyauta kalubalen shi ne wasu suka kace kana son manzon Allah muna son manzon Allah idan kana son mutum ya kamata ka san iyayensa kamar manzon sallallahu alaihi wasallam ne ko ya kamata a san iyayen manzon sallallahu alaihi wasallam ya kamata a san sunan matan manzon sallallahu alaihi wasallam ya kamata a san sunan iyayen manzon sallallahu alaihi wasallam ya kamata a san aina ka fi manzon Allah aina manzon Allah ya rasu ya kamata a san wannan ko saboda haka masu suka idan ka kawo mana sunan iyayen manzon Allah da kake ce yan dariƙa ya kan yan izala akan iyayen manzon Allah kai dan iska da ka jama da iyayen manzon Allah ba kai kana da bakin magana kawo mana iyayen manzon Allah a cikin alqur'ani mu mun san su a cikin sunna a cikin sunna mun san iyayen manzon Allah saboda haka wasu suka kawo mana sunan iyayen manzon Allah kawo mana sunan matan manzon Allah kawo mana sunan ƴaƴan manzon Allah mu mun san su a hadisan manzon Allah kai kawo mana su kawo mana da aka haifi manzon Allah da inda ya rasu da inda aka binne shi wasu suka kana zuwa aikin haji kana zuwa ka ci assalamu alayka ya rasulullah wasu suka matsiyaci in ba matsiyaci kake ba wa ya tabbatar maka da cewa wannan kabarin shine kabarin manzon Allah an fahimta da kyau kawo mana tabbacin cewa wannan kabarin a alqur'ani shine kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan sune kalubalen da muka tura na karshen nan wallahi azum idan ya amsa shi a cikin alqur'ani gidana a zo a fitar da ni an ba wa matussuka. Gidana a zo a fitar da ni idan matussuka ya kawo mana iyayen manzan Allah, ya kawo mana matan manzan Allah, ya kawo mana ‘ya'yan manzan Allah, ya kawo mana inda aka haifi manzan Allah, ya kawo inda manzan Allah ya hijira ya tafi ya rasu, ya kawo mana inda aka bada manzan Allah, ya tabbatar da cewa wannan kabarin shine kabarin manzan Allah a cikin Alƙur'ani. Mu mun yadda a cikin sunna ya zo a fitar da ni a cikin gidana na bashi. har da mota ko yanzu nake shakka akwai magana kwaya daya a yi haƙuri amma dai su bari سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
wannan wani maudu'i ne wanda inda za a kwana na yi ba za yasa an san shiga toha mana ya yi haƙuri shi ma saboda yanayin lokaci yawa بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمه الله تعالى to sai mun shi addinin musulunci wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yawan faɗa mumini in aka ce magana ta alheri ne to zai koshi da ita kisa ayi wa'azi da safe ayi da rana ayi da daddare ayi koyo wani lokaci amma da ka samu ana sauraro ana halatta fata dai a gudu tare a tsira tare to taken laccan malam kamar da yake gabatar shine al'alaqatu bainal qur'an was sunna alaƙan da ke tsakanin alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai sun yi rubuce-rubuce da muhadarori da yawa akan abin da shafi wannan matsala saboda matsala ce wanda take kadimiya kware da gaske tun can can da dadewa akwai ta ba wai ayo ta fara ba tun daga kan kawari suna daga cikin waɗanda suke rusa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su yarda da su ba suna nuna su a alqur'ani ya ishe su haka da dadewa malamai sun ta musu ainihin wato inkari da ainihin wato abubuwa da sauransu a wannan zamani da abu ya sabunta malamai sun rubuce-rubuce sannan sun yi wato muhadarori a kai da yawa. Haka malamai sun zo bayani dangane da al'alaƙa ta bayan al'ur'an wa sunna. Alaƙan da ke tsakanin al'ur'ani da sunna sukan ce alaƙatu ta kamun. Alaƙa ce ta ba zai yi kai addini babu hadisi ba ba zai yi kai addini babu ƙur'ani ba. Dole in ka ga addininka ya cika ka haɗa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka hada da alqur'ani shine alaƙatar ta kama qur'ani bai kammala sai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka nan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su cika sai da alqur'ani wannan dole haka abin yake to kasancewa yan mintuna da aka bayar kalilan ne amma akwai gabobi masu yawa wanda kamar yadda malam ya faɗa in a ce za a bar lokacin za a iya kwana ma kamar yadda aka kawo bangaren takasisi da qur'ani yake ainihin zuwa da umum hadisi yayi takasisi akwai kaman ayan gado. Allah madaukakin sarki mu da sun hazu da usayin har zuwa ƙarshe Allah madaukakin sarki bai kawo wani abu na mawani in miras ba. Gaba ɗaya kawai ya saki shi. Amma a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu gado ga wanda ya kashe wanda yake so ya gada. In kuma kana karatu a bangaren abu da ya shafi ma ilmul mawaris suka kawo mutane guda bakwai wanda babu gado tsakaninsu ga waɗanda suka aife su ma ko kuma suke da gadon su ɗin bisa wannan dalilai sai suka haɗe su a cikin ishlaka rizqun gaba da suka haɗe shi a cikin wannan duk ɗalibin mawaris ya san me ake ce musu ishlaka rizqun to ba sai na kawo su ba gaba ɗaya saboda yanayin lokaci akwai shibohi da yawa wanda suke kafa hujja da shi wajen wadatuwansu da alqur'ani mai girma cewa ba ruwansu da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine gaban da malami ta ba wanda yake so na dan tako wa'annan gabobi din abu na farko na ji shi musu sukan yana kawo aya cewa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma yace la ikraha fid din babu tilas a cikin addini wa ma ga bukari dan ta'adda mai karantar da ta'addanci wai ya ce man baddala dinahu faqatuluhu wai duk wanda ya canza addinin shi ku kashe shi wato buhari dan ta'adda ne wai kuma duk duniya ba wanda ya isa ya gaya mishi wannan hadisin bi karo da wannan ayan ba shi ne yadda kamar nan kana ta jefa masa kalubale ya jahilai bai sa addini ba bai ya karatu ba ko misalin zarat a cikin alkur'anin da yake gadaran ya yarda da shi dangane da ayan da ya kawo da ake la ikraha fid din abin da Allah ce la ikraha fid din Allah yana magana ne kafin a shiga musuluncin babu dole koko bayan an shigo dole akwai bukatar ya amsa kuma kowace amsa in ya bara akwai bayanin da za a yi masa idan ya ce kafin a shiga addinin musulunci ne la ikraha fid din wannan muna tare da shi idan ko bayan an shigo addinin musulunci ne to zai rushe musuluncin ma gaba daya saboda zan je ne sata in aka kamo ni za a yanke mini hannu sai in ce la ikraha fid din har ba yanke mu hannu ba zan in zo na je ne zina in na zo za a mun haji na ce la ikraha fid din zan in zo na sha giya in na zo za a mun haji in ce la ikraha fid din duk wani tabar gaba zan iya yi da sunan addinin musulunci kuma in na zo na ce la ikraha fid din sai na musulunci ya samu sannan kuma a cikin alqur'anin da akwai aya da malam ya karanta wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs iya nan kawai zan tsaya Allah madaukakin sarki ce mun tilasta musu a cikin at-taura wanda kuma gashi a cikin alqur'ani cewa ita shirkan ta fi kisan kai din ma kamar yadda aka kawo akwai watanni guda hudu masu alfarma ba haka malai kawo nan kuma ai qur'ani ne ko duk da ya musu suka ba zai iya kawo su ba amma mu a cikin musulunci mu suka kashe wasu kafirai a cikin su aka ce shine gawa na farko da aka kashewa musulunci da su kafare suna ta ainihin aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina musuluncin na annabi ina addinin nasa domin wa'annan watannin masu alfarma tun kafin zuwan musulunci larabawa gaba ɗaya suna gidan masu ba a yaƙi a cikin su sai suka ce to gashi annabi ya duk da mutuncin wa'annan watanni to da Allah ya tashi musu raddi karshe nake so kawai na kawo ba sai na kawo ayan gaba ɗaya ba sai Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl ba kafircin da kuke yi ya fi girma ya fi muni ya fi ta'addanci a kan kisan kan da su sahabba annabi sabi kaga almuhim ne ya tabbata a cikin alkur'ani mai girma shirka ga Allah ya fi girma a kan kisan kai to amma ya zo da cewa wai kalubale ne ba wanda ya isa ya gaya masa cewa wannan hadisin bai ci karo da alkur'ani mai girma ba shi ya yadda daga cikin dalilin bai sa addini ba daga cikin shubuhan da masussuka yake kawowa ko suke kawo masu da'awan bin alƙur'ani zalla sukan kawo shubuhan cewa Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani mai girma ya yi magana dangane da mata masu al'ada cewa wala ta ƙarbuhunna hatta ya ɗaharna ya ɗaharna kada ku kusance su har sai sun yi tsarki ko kuma ga hadisi bukari ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama massa nisa'ahu fi haidatihinna wa annabi sallallahu alaihi wasallama bukari ya faɗa yana shafan matansa a cikin ne a cikin ainihin wato al'adansu to kaga dake sunan sa da alqur'ani alqur'ani ne girman ayoyi da yawa Allah ya ambaci almasu a cikin su kuma aka bada suna da yawa amma duk ma'anar su ɗaya ba ɗaya bane daban-daban ba ɗaya bane daban-daban da gurare da dama ba lokaci da sun fi guri talatin da Allah madaukakin sarki ga sawa almasu Allah ya ce wa mutum bi ru'uzikum wannan shafan kai Allah madaukakin sarki da yake magana akan mata idza talaqatumun nisaa eh malam tamassuhun da kawai halin mashan nake so da kai in kun saki mata muddin ba ku ainihin kwanta da su ba almasu an yana nufin kwanciya ne amma duk da ke jahili ne duk bai iya gane wannan abubuwa na karatuttukan ba kasancewar lokacin ana maganan kaɗan ne sannan daga cikin ainihin wato wannan topic dangane da alaƙan alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da malam ya kawo dangane da abin da ya shafi ƙur'ani ruwaya ne sannan kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma ruwaya ne kamar yadda alƙur'ani yake malam ya kawo ruwayan ainihin abin da ya shafi warshu wanda shi ne Abu Sa'id Usman bin Sa'id wanda shi kuma ya karatu daga shi na fi'ul madani kamar da shi malam ya karanta wanda shi wannan na fi'ul madanin sai da ya karatu a gurin tabi'ai guda ɗaiɗai guda saba'in tabi'ai ne guda ɗaiɗai guda saba'in sai da shi na fi'ul madani yake karatu a gurin su daga ciki akwai ainihin guda biyar malam ya ambaci ɗaya a ciki akwai abu jabar yazid bin Baba, akwai abdulrahman bin hurmuz malam ya kawo shi akwai kuma shaiba bin nase akwai muslim bin jundabi akwai yazid bin ruman wayannan su kuma tabi'an guda biyar ga baki ɗayan su sun yi karatu ne a gurin babban almajirin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Abu Hurairah da Ibn Abbas kamar da wanda ya faɗa riwaya ne haka in dai zai jifa da alqur'ani ai zai jifa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kasancewan su riwaya ya kamata ya jifa da alqur'ani sannan abin da malam shine abin nan ba shine shi kuma silsilatan shi hafsu wanda galibi muke karantawa wanda shi hafsu din bin Sulaiman galibi ma da ya kawo an asim bin abi najud anan yake karatunsa shi kuma daga ainihin wato abu abdurrahman as-salami daga ali dan abi dalibi shi kuma daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta riga ta tabbata da haka ba yadda za a yi kai addini da ainihin wato alqur'ani zalla babu hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani malami yake wata yar karamar risala yasa mata suna at-tibyan fi annal akazu bis sunna akazu bil qur'an ya kawo dalilai daki daki filla filla wanda suke tabbatar da cewa riko da alqur'ani riko da hadisan manzo Allah riko da alqur'ani yace da Allah ma kila da wahayi domin dukkan su wahayi ya kawo aya cikin alqur'ani mai girma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha annabi sallallahu alaihi wa sallama bai magana da san rai duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ko kuma duk abin da kaga annabi ya faɗa Allah ne ya faɗa da haka ashe shi ma alqur'anin wahayi Allah madaukakin sarki a cikin alqur'anin da kansa yaje wa ma atakum rasulu fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya zo da shi ku rika abinda ya hana ku ku bashi duk qur'ani ne to dan haka abinda malamai suka ce a wajen imani da kuma wajen shar'antawa darajar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya tabbata bai daga darajar alqur'ani ba duk ɗaya ne a wajen hukunci da kuma ainihin imani yadda za ka kafirce mu alkur'ani ka zama arni original haka za ka kafirce mu hadisan manzo Allah babu photocopy original kafiri za ka zama to lalle gaskiya kasancewa bai abin nan ne za mu dan abin nan anan saboda ka saba kaida da yawa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alheri hakuri da ma lokaci da ta a ilmu mika al'umma suna zuwa ka sauran ba Allah ne ba ya haƙuri. Da mana kafin Imam Khalid Abdullahi zai ba da wani sanarwa bayan shi kuma sai mika abun magana da imamin wannan masallaci ma
Malam zai magana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bayan haka muna addu'an alkhairi ga ‘yan uwa masu sauraro, sannan kuma da su ‘yan uwa da suka karantar da mu a wannan dare. Abu na biyu muna ba ma ‘yan uwa masu sauraro haƙuri, kasantuwan an ci lokaci kwarai matuƙa da gaske an wuce kusan ka'idan da muke da shi a sauran lokutan da muke gabatar da karatu suka ma ku kyala waɗannan masu cewa sai gari ya waye ba su da mata. sanarwar mu guda ɗaya ce ko biyu ta farko kamar yadda aka ga wannan karatu yana gudana ne a ƙarƙashin ita wannan lajina ta du'atu ahlus sunna ko du'atu sunna na garin samunaka da kuma kewaye wanda gamayya ne na na masu da'awa akan sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wani musulmi mai da'awa akan sunna wanda ya yarda da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cikin wannan tafiyan ɗari bisa ɗari kuma dukkaninmu don a gane mu da adireshin mu mu ƴan izala an gane wannan karatu yana gudana ne kamar yadda mu faɗa a ƙarƙashin jagorancin shi matashi na sunna shi malam abdullahi husaini hafizahullahu jagorancin shi malam Allah ya ƙara mishi lafiya. To karatunmu na gaba insha Allahu zai sake karkatawa ya koma ta tana da taken alfirqatun najiya alfirqatun najiya su wane ne alfirqatun najiya dalili shine kowa yan kalakatu ma sun ce su suke kan gaskiya yan shi'a sun ce su suke kan gaskiya yan faiba sun masu cewa komai Allah ne sun ce su suke kan gaskiya masu tijjani sun ce su suke kan gaskiya mu ma ahlus sunna mun ce mu muke kan gaskiya an gane to kowa da awani kullu hizbin bima ladaihim farihun to amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin kenan ko to ya bayyana su wane ne wa'inda suke kan gaskiya to dan haka za mu ji su wane ne suke kan gaskiya amma fa ta bakin wa ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da haka za a bada ma'auni sai ka dauki kanka ka saka a cikin ma'auni din in ka shiga daidai to kai ne in ko baka shiga ba to ba kai bane ba an gane don haka taken lakcar mu kenan insha Allahu ta gaba kuma wannan lakta za ta gudana ne insha Allahu a ranar ɗaya ga watan biyu sati biyu cif sati biyu masu zuwa cif ɗaya ga watan biyu wanda zai yi daidai da sha uku ga watan sha'aban. Na? Lokaci bayan sallar mangariba kamar wannan zuwa sallar isha muna ƙara ba da haƙuri gaskiya ba ma wuce ƙarfe takwas kawai yanayin faɗin faifan ne ya sa har aka kawo yanzu haka muna ba da haƙuri muna bayar da haƙuri. Akwai akwai shi babanmu shugaba Malam Ismail Hussein zai ɗan tofa mana kalmomi na sa albarka.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم يا جماعة المسلمين wato ban so in ci zan ci wani abu ba amma hali kasa in ci wani abu na farko dai wannan lajana muna yi mata addu'a alheri waɗannan matasa namu suna kwantar mana da hankali muna jin cewa ba za mu bar baya da kura ba To abin da ya sa na nemi in ce wani abu, wato wannan ƙadiyar tsohuwar ƙadiya ce ta daɗe, da yake mu Allah ya taimaka muna zuwa wa'azuzzuka gurare daban-daban, har ƙasashen waje mun shiga wa'azuzzuka. To, mun ji wa'azi a ƙaramar hukumar kaciya a wani gari ana ce masa kurosin, wa'azin jiha, sai ga wani bawan Allah ya ɓallo. cewa shi yana da irin wannan mummunan aƙida aka cirsa sai shi aka masa tambayoyi malam idir adam ardalere shi ne yake wa'azi a wajen malam idir ya masa tumutumu ya sauka ba wata hujja amma kwanan nan na tambaya aka ce yana nan kuma akan aƙidarsa mun je wani gari kuma ka dage a kauru shi ma wa'azin jiha ne muka tafi sai wani ya zo ya ce shi ma irin aƙidarsa ce na sai ina ganin nan ɗin mama na idan ne ko malam ne sai malam ya tambaye shi mariga shi daga da adam samana sai ya tambaye shi ya kawo mana raka'o'in sallah a cikin alƙur'ani sai ya kawo wannan aya na farkon suratul جائل الملائكة رسلا ولي أجنهات مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء سيتي wannan masana ku saurara wannan masana ana nufin raka'o'i biyu sallar asuba wasu lasa raka'a uku sallar magarib warba'a isha da sauransu sun shiga yazidi fil qalqi ma yasha dukkan nafiloli sun shiga ciki sai aka ce masa to waye fasarta haka din domin ai duk wata fasara da za a yi ma alqur'ani magabata sun yi to a ina ka samu wannan fasaran babu wai malamin shi ne ba samu shi aka ce to malamin ka ya kai ka daji wannan aya kwata kwata ba tana magana akan sallah ba shi ma haka aka masa tumutumu to yau ga wannan aqidan ta taso yanzu shi wannan masussukan abin da yake bani mamaki da tsoro wai sai ka ji ahli suna yana ci wai ya san qur'ani wai masu suka ya san qur'ani a ina ya san qur'ani masu suka bai bi karantarwa annabi wai koya miki qur'ani wallahi bai san qur'ani ba ba abin da ya sani na alqur'ani da ya san qur'ani ba zai ma alqur'ani karin tsaye ba ai duk wanda ya zo ya ce Allah ka taimake mu Allah ya saka da alheri assalamu alaikum Kuma na hadisan annabi wajen bayanin addinin Allah da bayanin cewa babu yanda za a yi ka wadatu da alkur'ani ta wajen fahimtar musulunci ba tare da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to ni ina ba ma ɗan uwa ahlus sunna musamman almajirai su yi ma ɗan uwa matasa ta asili su yi musu ta ƙaidi su yi musu dabaibayi kun gane domin wankana da akwai an baka mata dabaibayi ba ta yi ne to don haka mu yi ma matasa ƴan uwa ahlus sunna da baibayi mu musu ta asili da waɗannan risalan guda biyu ta hanyar sanya su a majalisan mu na karatu a mako ko da su AA ne a mako mu rinka karantar da su domin shine za su san ma tukunna ina aka fito ina za a duk irin wannan da'awar ta ƙarya su yi watsi da ita Allah ya datar da mu abu na gaba so da dama a yi haƙuri gaskiya dalili ne lalura ce ta sa musamman laccan mu ta kusa da ƙarshe mu ƴan uwa su suka yi tunani cewa so da dama karatu wani lokacin zai iya kai mu gurin da ma ba masallaci ba lantarki babu kayan sauti dan mu abin da muka sanya mu kanmu kenan ko a daji za mu je za mu gabatar da karatu irin wannan anguwanninmu na ahlus sunna idan gida ɗaya ne in dai kofar gidan naka ne filinka ne ko a tsaye ba kujeran nan za mu je mu gabatar da karatu to da wannan dalili da wannan dalili muke neman taimako da Allah mai kwabo da ɗari da sama da haka wajen ganin muna so mu samu tsarin da za mu mallaki kayayyakin mai sauti da kayayyakin da su taimake mu da mene yanda dai da'awar za ta yi sauki duk da mun san cewa akwai ɗan uwanmu akwai ma dai kayayyakin aikin zamanin ƙaro ko wajen irin su malam to amma kun san dai kayan aro baya rufe katare da aka kyau mu ba mu mallaka ran da nasu ya tsaya su karɓi namu ran da namu ya tsaya mu karɓi nasu da wannan lajina ɗin nan take neman taimako mai kwabo da ɗari wanda ma zai iya ɗaukan wani nauyin wani ɓangare na kayan sauti kofa a buɗe take ubangiji ta'ala ya taimake mu yi mana gamdakatar yanzu kai tsaye za mu miƙa sai a kewaya za mu mika abun magana zuwa ga shi chief imam na wannan masallaci malam Mustapha domin ya gabatar mana da addu'a na'am na'am akawun nan ba a ba mu da shi sai dai 100 malam ba da akawun ɗinka dawo bayan malam ya hakuri 30 80 3 4